الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar talata uku ga watan sha biyu uku ga watan sha biyu watan zulhijja watan layya watan aikin hajji a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar hiyayyen halitta farin jika da sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zawa madina wanda ya yi da sha sha biyu sha uku ga watan bakwai wanda ya da sha uku ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ya inganta Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komi wanda sai ya so ake fa'alu lima yurid ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muka mushi taken mu koyi ibada wadda wannan ibada ita ce asalin halittar mutum da aljan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaku zul quwwatil mati wani guri Allah ya ce qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ya halicci mutum da ajini don su yi bauta wannan bautan kuma Allah subhanahu wata'ala bai bar mu haka nan ba sai da ya turo mana wanda za mu koyi da rayuwarsa da irin abin da ya aiwatar laƙar kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kaseera tabbas kuna da abin koyi kyaukyawa a cikin sha'anin rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam ga dukkan mutumin da yake fatan ya gamu da Allah salim alim ga dukkan mutumin da ke kamar gidan lahira shi ne arjanna sallaka akwai mata irin sallah ta manzo sallallahu alaihi wasallama sallu kama ra'aytu muni usalli aikin ka na haji ku zo anni manasikakum azuminka zumuncinka biyayyarka ga iyaye aurenka sunanka ma'amilarka kasuwancinka ka koyi mata ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da wani rayuwar saboda haka yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu ya rasulullah man yaba qal man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba tabbas in dai kai al'umman manzo ne sallallahu alaihi wasallama ka imani da Allah shi a dai shi a macancin ayi mushi bauta ba ka haɗa shi da wani a cikin bauta ka tabbatar da manzanci manzo sallallahu alaihi wasallama kana shiga aljanna sai ce sai wanda yake sai sahabbai radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda da su suka ce ya rasulullah wane ne zai ki shiga aljanna wanda ni da wancan da wancan fatamu mu samu gidan rahama mu samu gidan aljanna wane ne zai ki manzo sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya mushi da'a kai da'a ga Allah kai da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam ka shiga aljanna wanda ya saba ma manzo kuma shine yaki wama atakumur rasulu fakhuzu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah inna la shadidul iqab wa in tudiuhu tahtadu saboda haka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiriwa ce idan ka bi rayuwarsa ka tsira koyi mata rayuwa irin tasa ka rayu ƙarƙashin littafin Allah da sunna ka tabbato a kai to ka tsira wannan shine asalin halittar mutum da aljini mun zo ne don bautawa Allah malaman tauhidi suna cewa al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al az-zahira wal batina abinda ake ce ma ibada ibada da ake ambatunta musulmi da cewa ibada ibada suka ce wani suna ne da ya tarar da kullama yuhibbuhu Allah wa yarda dukkan abin da Allah yake so kuma yarda shi dan uwa min al aqwal na da faɗa abin da zaka firta da bakinka ya zama to ka faɗi abin da Allah ne yake so kuma yarda shi wal af'al da kuma ayyuka ayyukanka aiwatarwarka ma'amilaka ka zamanto ka aiwatar da aikin da Allah yake so kuma yarda shi na ɓoye ne ko na hili wannan ita ce ibada saboda aka fatan mu yan uwa musulmi ibadunmu da muka yi na baya Allah ya kaddara ya karba waɗanda za mu yi nan gaba bakin iya gwargwadon kwanukan da Allah ya kaddara su an namu kafin mu amsa kiran Allah Allah ya kaddara wanda kake son su ne kuma ka yarda da su ka karba sarmandauna ko talallabiya Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan sunna yan uwa musulmi kun gadi akan abin da ya afku a yan kwanaki a makociyar mu nan waɗanda duk wanda ya kaucewa karanto manzo sallallahu alaihi wasallama irin abin da ya cin masa tun a nan duniya kumyata a duniya walaƙanta ɗan uwa musulmi ka yi ƙoƙarin ka tabbatu akan sunna akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya tabbatar ka tabbatar da ɗaukaka da daraja ta manzo sallallahu alaihi wasallama dan uwa musulmi ka rayu a kansa kuma ka yi fatan Allah ya karɓi ranka akan sunna da kai da zuriyarka da kai da yan uwanka da dukkan musulmi ya Allah kai ne Allah ka tabbatar da mu da mu da iyalanmu akan sunna da almajiranmu da masoyinmu musulmi Allah ka tabbatar da mu akan sunnaka da duka musulmi na duniya har mu koma zuwa gare ka ya Allah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ka tabbatar da mu akan kyakkyawan aiki ƴan uwa musulmi muna a cikin wannan littafin namu na fiqh ɗaya daga cikin littafai na magabata al muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali al maliki ashazili rahimahullah radiyallahu anhu fi mazhab imam malik radiyallahu anhu a cikin mazhaba a cikin fahimta ko ba da fatawa ko karanta zuwa ta ilimi na addini akan fahimta imam malik dan anas Allah ƙara yarda da shi imam daru hijir radiyallahu anhu zaratan magabata waɗanda suka ba da lokacinsu da damarsu akan wato faɗakar da al'umma su yi kyaukyawar rayuwa su bautata wa Allah ƙarƙashin littafin Allah da sunna domin suna cewa duk abin da ka ji min faɗa ya yi daidai da littafin Allah da sunna ingatatta ka kama shi ka yi riƙo da shi a mazhabinmu abin da ka ji min faɗa ya ci karo da aya ko hadisi ingatacce suka ce ka bar shi ka yi riƙo da abin da ya taɓa cikin littafin Allah subhanahu wata'ala da sunna ingatatta muna fatan Allah subhanahu wata'ala daidan magabatanmu da suka yi Allah subhanahu wata'ala ka lumka musu lada kurakuran su Allah ka kankare musu yan uwa musulmi muna cikin wannan darasi namu a sati da ya gabata mun kwana a darasi na arba'in da bakwai yau Allah ka jagorance mu akan littafin Allah da sunna tuntuban harshe Allah ka tsare mu karancin ilimi abinda mu gane mana addini Allah ganar da mu yau za mu tashi bisa kan darasi na arba'in da takwas a cikin wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abil hasan ali al-maliki ashadari mahullah fi mazhab imam malik radiyallahu anhu ba da bismillahir rahmanir rahim malik ce babun as-sadisu fil hajj babe na shidda a cikin sha'anin hajji a cikin sha'anin hajji babe na shidda a cikin sha'anin hajji ‘yan uwa musulmi kasan hajji kuwa wato ɗaya ce daga cikin rukunan addinin musulunci kayan mu je kanta to menene ma'anar wato alhajju alugga alhajju alugga me ake ne a cikin yare na larabci a cikin harshen larabci in aka ce maka alhaji mai ake nihi filoga a cikin luga a cikin yare a cikin harshen larabci alqasadu in jimala shine ce nufata nufata shine alqasadu kai nihin wani abu ka nufaci wani aiki na musamman wafi shar'i a cikin shari'a ta musulunci at-ta'abbudu lillah wata ibada ce ta musamman dan Allah shine ma'anar alhajju a shari'a at-ta'abbudu lillah yin ibada ga Allah wata ibada ce ta musamman wadda take da kaza da aiki kaza da faɗa iri kaza bi ada'il manasik domin ba da wannan ibada fi makanin makhasusin kuma a wuri keɓantacce wuri wanda aka keɓance aka ce shine anan ake yin wannan ibada ta aikin hajji shine ma'anai a shari'a ibada dan Allah wadda ake bada ta da sunan ibada a wani guri wanda ake keɓance shi ba ka zo ba ka hau dutsen karkada ko dutsen garin malam kace kayi arfa a'a fi makanin makhasusin a wuri wanda yake keɓantacce akwai hilin arfa akwai dutsen arfa nan kewayen inda manzon rahama alaihi salatu wassalam ya zana cewa nan shine wato hurumin wato eh, arfa to a cikin wuri wanda yake keɓantacce ana yin ta ne a garin makka ka gaje ka samu wani gari wanda yake da dutse ka zo ka ce nan ne za ka yi aikin haji a'a fi makanin makasusin kuma halo fi waƙatin makasusin a cikin wasu lokuta cikin wani lokaci wanda keɓantacce wanda aka ce a cikin waɗannan lokutan ne ake aiwatar da aikin hajji ba ka diba wani lokacin ka daban ka ƙirƙira ka ce shi ne za a aikin hajji a'a fi waƙatin makasusin a cikin lokaci keɓantacce shi ne ma'anar alhajju a cikin shari'a ibada don Allah abada ta da sunan ibada a guri keɓantacce a cikin lokaci keɓantacce kuma ami alama ja'a fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam absa abinda yazo irin aikin kaza wanda yazo a cikin sunna ta manzon rahama alaihi salatu wassalam huzu anni mana suke kuma kaga yazo yace ku riƙe aikin hajjin ku da gari ne ma'ana ku koyi mata irin yanda nake aikin haji irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da aikin haji ga koyi mata irin sa shine aikin haji kin shine ma ne yace maka alama jaa fi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam absa abin da yazo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sunnan ma ingatatta dan uwa wannan shine ma'anar alhajju to a wannan littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abul hasan ali al-malik ashhadu rahimahullah fi mazhabin malik bin asr radiyallahu anhu yake cewa babe na shidda a cikin sha'anin hajji wa huwa wajibun fil umri marratan ita aikin hajji aiwatar da aikin hajji wajibi ce a cikin kwanakinka a cikin rayuwarka sau ɗaya iya kwanakin da Allah ya ƙaddara maka bayan ka balaga ka zama baligi shekara sha uku sha hudu sha biyar alamin wato balaga ya bayyana a kanka shari'a ta hau kanka to a cikin kwanakin da Allah ya ƙaddara maka za ka yi a rayuwarka ka yi aikin hajji so ɗaya wannan wajibi ne sauran in ka biyo duk wannan an so ne eh nurin ala nur ka ƙara daman ka sabke farallin farallar ka sabke ta kuma a samu da hali da yalwa da dama gwalgwado ka je kai in kai bi uku ɗan uwa to ka diba yan uwanka yan uwanka wanda Allah bai kaddara suka samu suka aikin hajji ba ɗan uwa musulmi ka biya musu za ka samu mutum ɗaya ya haji so goma so goma sha wani so ashirin ma ɗan uwa in ka bincika kuma a cikin ƴan uwansa dangin wajen mahaifiyarsa dangin wajen mahaifinsa abokanansa ƴan garinsu yawa ga su nan ba su je ba eh shi kuwa ya haji wajen goma sha to ka gane wa huwa wajibun fil umri marratan wajibin dai da ke wajibi a kanka idan kana da hali kana da dama hanya lafiya lau to ka yi ta so ɗaya a cikin kwanakin da Allah ya kaddara maka wannan wajibi ce kuma hajjin nan wato alal hurri tana da sharaɗai sharaɗi na warko Allah hurri ka yi ta wato ba ɗa alhurri ɗa sai malam ya ce bisalasati shuruɗin ashara ilal awwali tana da sharaɗai na waɗanda suke yinta na farko ɗa alhuru ɗa ka kasance ɗa ne sharaɗi na farko kenan fala ta jibu alal abdi ba ta waje ba ita akan bawa wanda yake da wato bawa ne a ƙarƙashin wani. Wala man fihi sha'ibatul hurriya, wala wanda yake da wani ɗosa ne na ɗiyauci, min mudabbirin na daga wanda aka mashi tadabburi wa makatibin da kuma da aka rubuta mashi fansa, wa mu'utakin ila ajalin da kuma wanda aka ɗiyauta shi zuwa ajali zuwa lokaci kaza, an ce sai ka kai lokaci kaza za ka zama wato. ɗa za a ɗiyauta ka to wannan ba su ba a kanka ba ta waje ba a kanka ko kuma ummul walad sharadi na biyu al-mukallaf ka zamanto al-mukallaf wanda shari'a ta hau kansa ka balaga fala tajibu ala sabiyi ba ta waje ba a bisa yaro karami amma in yayi ya kyautata eh wata waje ba amsa yaro ƙarami haka nan mahaukaci haka nan wanda yake da raunin hankali sai na uku almustadi'i almustadi'i shine wa shara ila sars minha bi qawlihi almustadi'i wanda zai iya wanda ba zai iya ba to bata waje ba kan shi daga cikin waɗannan sharuɗa ba zai iya ba da wata farilla ba daga cikin farillan hajji ko kuma wasu abubuwa na wajibi ba zai iya ba malam sai ya ci gaba da cewa wala tasihu illa min muslim kuma ita aikin hajjin nan da aka ce wajibi ce a cikin kwanakinka ka yi ta so ɗaya kuma sharaɗinta ka zamanto bawa ne na biyu ka zamanto mukallaf baligi ka zamanto wanda wanda zaka iyawa to wala tasihu illa min muslimin dukkan su waɗannan da muka zana sai in su kasance musulmi ne sai in sun kasance musulmi ne tukwana take zama wajibi a kansu yau daman kahuri ai daman shari'a ba ta hau kan shi ba eh kahuri da mutum musulunci ya mashi wurin shi dama eh shi malaci wala tasihu illa min muslimin ita aikin haji ba ta inganta ta tabbatu sai ga wanda ya kasance wato musulmi ne dan uwa musulmi ka gane kuma daga cikin farala dan uwa musulmi farala ta aikin haji farala ko ta umara in Allah ya kaddara maka tafiya aikin hajji. Domin hadisin Abi Huraira yake cewa, Anna Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ƙara, al'umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa janna muttafaqun alayh manzon rama alaihi salatu wassalam yake cewa umra daga wannan umara zuwa ga waccan umara tana kankare abin da ke tsakanin waccan umara da kai ta bara da ta bana kuma ka gane hajji tsantsa wadda aka yi ta dan Allah wadda aka cikin biyayya ga Allah wadda aka yi ta ƙalƙashin karantar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta da wani sakamako sai gidan aljanna in dai ka yi ta irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin biyayya da koyi mata rayuwa irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka yi da khalisan lillah ba dan a ce miki hajiya ba ba dan a ce miki alhaji ba to babu wani sakamakon da sai kawai gidan aljanna dan uwa musulmi kuma ka ga daga cikin farala da alkhairi na aikin haji wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul man hajja lillahi azza wa jalla فلم يرفس ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه متفق عليه أبي هريرة دران بن سخر ألا قارة يدار shi ɗaya daga cikin zaratan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ƙara musu yarda yake cewa ya ji manzon rahama alaihi salatu wasallam na cewa duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah ya yi ta dan Allah, ya yi ta dan Allah, ba dan neman suna ba, ba dan a ce hajji kaza gare shi ba, a'a, khalisan lillah, ala lillahi dinul khalis, Allah ka sanya mana ikhlasi. Wallahi ‘yan uwa musulmi, daga cin wanda suke kan haɗari babu kamar malamai masu karanta suwa. Allah ka sanya nasiyana muna yi dan kai, yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu, don neman suna, ko don neman a ce ko don neman ta ɗaukaka ta duniya Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka sa mana idan kalmar ta zamanto hiyal ulya kalmar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama ta ɗaukaka ta rushe bid'a da al'ada ta tabbatu a cikin zukatan al'umma ta tabbatu a cikin ayyukanmu yi da ba dan kai ba ya Allah ka tsare mu ya Allah to duk wanda ya aikin haji dan Allah walam yarfus bai yi kwalkwasa ba walam yafsuk kuma bai yi fasikanci ba raja'a zai dawo ka yomi waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa uwa musulmi domin a hilin arfa a rana arfa Allah yakan shela ya iyauta bayinsa mafi yawa daga wata zuwa ga aljanna ɗan uwa in dai ba haƙƙin wani ne ka ci ba ko mutuncin wani ko kama wani ƙazafi to in dai ba wannan ba ne ka halarci hilin arfa a hilin arfa ka samu tsayuwa a hilin arfa magarba tana yi kuna hilin arfa sai ku huto ku zo muzdalifa ku sallaci jam'i ku haɗa sallar magarba da isha to za ka dawo kamar ranar da mafiyarka ta haife ka ba ka da laifin kowa ba ka da zaluncin kowa ba ka da dukiyar wani ko mutuncin wani ko ƙazafi ga wani ba ka da shi to za ka zamanto kamar ranar da mafiyarka ta haife ka ɗan uwa ashe a aikin hajji akwai farlar gaske yan uwa ina masu dukiya wanda Allah ya shimfiɗa muku kadarori da dukiyoyi dan uwa sakaci ba naki bane sakaci ba naka bane dan uwa ka himmatu ka yi niyya ka yi kwazo ka tara abin da zai ishe ka da abin da zakar ma iyalanka ka je ka aiwatar da wannan aikin hajji ka ji irin farar da take cewa za ka zamanto kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka ɗan uwa hukuncin hajji wannan wajibi ne a cikin kwanakinka ala kulli musulmin a bisa dukkan musulmi baligi wanda ke baligi aqili mai hankali hurrin da almustadi'i kuma wanda zai iya sai ka koma faɗar Allah subhanahu wata'ala da yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bakata mubaraka farkon ɗakin dai da aka ajiye shi aka ɗora shi ga mutane don ibada ga mutane shine ɗakin nan da ke garin bakkata asalin sunan da farko bakkata ake cewa sai ƙura'ani ya ce mata makkata suna tabbatar akan makkata wanda yake abin yi wa albarka wa hudan kuma shiriwa lil alamin ga dukkan talukai fihi a cikinsa akwai ayatun ayoyi bayyinatun waɗanda suke mabayyana ɗan uwa je ka aikin hajji ɗan uwa ka ganin ayoyi mabayyana a cikinsa maƙamu ibrahim a cikinsa akwai wurin da annabi ibrahim ya tsayu domin ginin ɗakin allah to man da khalahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan ɗaki ya kasance amintacce ne eh duk wata matsala da wani hayaniya kana shiga cikin hurumin wato Ka'aba za ka ga ɗan uwa musulmi, ka samu nutsuwa. Kuma ka gane aikin nan haji, walillahi na ga Allah a kan mutane, hijjul bait ziyartar ɗakin Allah limanista ɗa ilaihi sabila ga wanda ya samu wato halin tahiya. Kana da guzir, kana da lafiya, kuma hanya lafiya lau, kuma kana iya aiwatar dukkan wani rukunai ba wanda baka iyawa ba ne. walillahi ala nasi hijjul baiti man istada ilaihi sabila naga Allah ga mutane su yi aikin haji dan Allah ziyartar ɗakin Allah amma ga wanda ya samu ikon tahiya zuwa gare shi wa man kafar wanda ya butulce yana da halin ya kiya ya rinka sofa sofa bai yi ba fa inna Allah ganiyun Allah mawadaci ne Allah alimi ga dukkan halittu yaudan Allah bai buƙatar me ake lan yanala luhumuha wala dima walakin alqawa minkum dama ai tsoron Allah ku ne Allah yake nema ba duke kake bukata ba dan uwa musulmi kai himma kai kwazo da Allah ya shinhuda maka dukiyar za ta kai ka aikin haji ka samu abin da guzurin da za ka riƙe kai aikin haji kuma kana da shi dan uwa domin in baka je ba Allah mawadaci ne ga dukkan halitta saboda ka yan uwa musulmi ashe farla ta aikin hajji ɗan uwa tana da muhimmanci hukuncinta ɗan uwa musulmi ka gane kamar yadda muka faɗa da farko hukuncinta wajibi ne a cikin shekara shekarunka da Allah ya kaddara maka kuma akan musulmi baligi mai hankali ɗa ba bawa ba wanda zai iya yi daga cikin hujjar da suke kawowa matsayin aikin hajji a cikin sunna shine sai ka diba hadisin abi abdurrahman abdullahi bin umar radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم أبلا دم عمر على قرية دار الشيء ya ce ya ji manzan rama alaihi salatu wasalam na cewa an gina musulunci a bisa shika-shikai guda biyar an gina musulunci a bisa shishike guda biyar rukunan musulunci kenan abu na farko shaidawa babu wani macancancin a yi mishi bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah da'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wastinabu ma naha anhu wa zajara wa alla ya abudullah illa bima shara'a kaji ma'anar Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallama kenan yi mishi da'a cikin abin da ya umarni gaskata shi a cikin duk abin da ya baka labari sallallahu alaihi wasallama da ba shi kima shi darje shi nisanta duk abin da ya tsawatar ya hana ya tsawatar kuma kadda ka bautata wa Allah sai da abin da manzara ma salatu wassalam ya shara'anta maka ya ce wannan shine bautar Allah wannan shine abin da Allah yake da Allah ya ce sallu kam da Allah yake cewa waqimu salata wa atu zakka sai manzara ma sallu kama ra'aytumuni usalli tashi a aikace ya rinka yin sallah a cikin sabai su karance inda yake sallar shi ba ka kirkiro taka ba wata raka'a daya wata sujada daya kaga wani ba irin ta manzo bace ba eh wa anna muhammadur rasulullah da'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wastinabu ma naha anhu wa zajara wa alla ya abudallah illa bima shara sai rukuni nabi wa iqami salat tsaye da sallah wa ita'iz zakka ba da zakka wa hajjil bayt da ziyartar dakin ala wa sawmi ramadana da azumin watan ramadana wannan imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi wannan yana daga cikin hukuncin da malamai suka bada cewa wal hajji wajibun mal umri marratan fil umri ita hajji wajibi ce a cikin kwanakin mutum musulmi ya yi ta so ɗaya sauran in ka biyo babu laihi ƙarin farala ne idan muka koma cikin almuqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abil hasan Ali al-Malik rahimahullah yake cewa walahu arkanun ita hajjin nan tana da rukunai ‘yar uwa musulma mai ƙoƙarin zuwa hajji sai ki tambaya menene arkan rukunai al'awwal na farko in ji mala al'ihiramu bi zamanin makhasusi ki harrama da aikin hajji a cikin lokaci wanda yake keɓantacce ki harrama a cikin lokaci wanda yake keɓantacce na musamman uwa musulma. Wa huwa shawwal zamanin da ake aikin haji don ce al'iran bi zamanin makasusin a cikin lokaci ko zamani keɓantacce wa huwa shawwal ana aikin haji a cikin watan shawwal wa zulqa'ada ko ka ce zulqa'ada ko zulqa'ida duna kausare zulhijja ka gansu shawwal zulqa'ada da zulhijja wa makanun makhasusin da kuma wuri wanda yake keɓantacce wa huwa makkatu shine makallin muqim biha ga wanda yake zamne a nan gurin waqatul ihram to su kuma lokutan da ake ɗaukan harama ko wuraren da ake ɗaukan haramakin ki ɗauki ihrami misalin mutanenmu daga nan in sun je wurin da ake ɗaukan harama na mutanenmu na nan na afirka yana nan a cikin maliya to shi yasa waɗansu kake gani tun daga hilin jirginmu na nan afirka za su yi wanka su yi shiri domin idan jirgi ya zo daidai wurin to nan ne yake ce maka nan ne ake ɗaukan irani akan faɗi da yare daban-daban a cikin jirgin kuma akwai malamai waɗanda suke jagorancin wato gidajen aiwatar da aiki na hajji in kun shiga suna ce muku nan ne gurin waɗansu suna yin harrama su yi wanka su yi sallar su raka'a biyu su shiga jirgi ana zauwa gurin in an ce musu nan ne ake ɗaukan irami to sai su yi fara talbiya nan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak suna ta wadan haka to waɗansu kuwa a sai su bari sai an sabka a jidda domin aksar mutanenmu na nan waɗansu suna sabka a jidda sai a nufi da su madina su je madina su yi ‘yan kwanakin da za su yi su ziyarci manzo rahama alaihi salatu wassalam su kai mushi ziyara sallallahu alaihi wasallama su yi sallama manzo rahama sallallahu alaihi wasallama ya amsa musu amsawar da ta dace da yanda imaninka da hadisin ya tabbata ɗan uwa musulmi kuma ka ziyarci ga abubakar ga umar a kusa da shi sallallahu alaihi wasallam to sai su bari sai an je kwanakin da aka yi a madina sun ziyarci manzo sallallahu alaihi wasallama da yawaita zuwa sallah ga masallacin manzo rama sallallahu alaihi wasallama ta farilla in an huto daga garin madina za su zo maka to akwai guri da ake ce mashi zulhulaifa zulhulaifa ake ce mashi to in an zo nan gurin daman kin wanka tun daga masabkinku kin sa haraminki ko ka sa haraminka kayan niyya domin ita mace duk kayan da ta sa babu laifi za a ce muku to an zo zulkulefa za ka akwai wuraren da ake yin arwalla hada wurin wanka ma a nan wanda bai yi ba wanda ya jinkiri daga masaukin shi bai yi ba kinan mutanen mu suka gari suna ɗauko ihramin su ko harrama su ta aikin hajji daga zulkulefa in sun kwan in sun je sun yi zamantakewa ta madina to daga nan kana ƙare wannan sunna ta raka'a biyu wadda an so ka yi ta sai ka kama labbaik Allahumma labbaik shikenan ka shiga cikin ihram akwai abubuwan da aka haramta maka akwai abubuwan da aka halitta maka sai ka sai ka kiyaye to lokacin da ake yin ihramin ko wurin da ake ɗaukar ihramin zulhulaifa akwai zulhulaifa liman tawajjaha min madina ga wanda ya huskanto maka daga garin madina in ya zo wani guri da ake ce mishi wato zulhulaifa in kun bar madina kaɗan ita hiya kaɗan za ku yan kilolika kaɗan za ku yi sai ku je wannan gurin war juhufa akwai wurin da ake ce mishi juhufa kuma liman tawajja min misira wa sham su kuma ga waɗanda suka huskanto daga garin misira da sham su kuma anan za su ɗauki ihraminsu za su ɗauki harramarsu su yi wanka in san samu ne su yi sallah raka'a biyu su kama talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wa yalamlam liman tawajjaha min al yaman akwai wuri da ake ce mishi yalamlam shi kuma ga wanda ya huskanto da garin yaman wa zata irqin da wuda ake za su kirkin shi kuma ya tabbata liman tawaja min farisa wa khurasan ga wanda ya huskanto daga garin farisa da khurasan wala yana aqidu ba a kulla shi illa bi niyyatin sai da niyya maqarunatin wadda take kusa bi qaulin da wada wa fi'ilin da aikatawa ki dauki ihramin ki da niyya wadda take kusa da faɗa da aiki kenan da kin wanka kin je wurin kin sa ihraminki kin yi sallah raka'a biyu sai ki kama labbaik Allahumma labbaik ga faɗa ga aiki wa yustahabba an so kuma musanna musahabiya lil muhrimi ga wanda yake wanda ya yi harrama ta aikin haji cikin ihramin aikin haji ko ta shiga ga ihramin haji an so izalati sha'asihi qabla ihrami ka gusar da dukkan wata ƙazamta kahimmi kayan kai harrama bi kalamil azafiri ka ka samu ka yanke horci eh dukkan wata ƙazamta ka yi ƙoƙarin gusar da ita ka samu amma kahin ka yi haramawa kahin ka sa wannan ihram kahin ka zo inda za a ɗauki harrama ta aikin hajji ko umra kin samu bi kalmi a zafiri mutum ya yanke horcinsa wa izalatu alama wa izalatu ma ala badanihi min sha'arin kuma ka samu ka gusar da wani gashi na daga jikinka amma mi qabla al-ihram kayin kai harrama hudan uwa musulmi ana maka hannunka mai sanda malin na maka hannunka mai sanda waɗannan ababen gusar da wata ƙazamta gusar da wata alama a jikinka da yanke horci da gusar da wani gashi ko na hamata ko na jikinka dai ko na gabanka duka yi shi amma ƙabalar ihramihi kayan ka ɗauki harama daga an ɗauki harama an tsida wai sannul ihramu arba'atun an sunanta ga mai aikin hajji ga mai harrama aikin hajji an sunanta mashi ababe guda hudu dan uwa musulmi sai ka tsaya ka ji su ababe guda hudu an sunanta maka wata jarrudu min al-makhidi ka nisanci wato tuhuwa dimkakka abu wanda yake dimkakke firi da'in a cikin bargo ne wa izarin da bargo da wato gyabtu izar gyabtu da zaka ɗarma a tsatsanka rida kuma yahin da zaka yahwa wanda tun daga nan zaka alhazanmu sun siye su guda biyu to an so waɗannan ka nisanta da duk tuhuwa ɗumkakka a cikin sha'anin bargon da zaka yahwa ne a ce a ɗumke ki ko kuma izar gyabtan da zaka ɗarma a jikinka haka ne wani alaini da takalma guda biyu wanda suke da ɗimki a tare da su an yi su kamar wato suliye sai dai silifa hakanan kuma an so salatu raka'atai ne sallah raka'a biyu shine maka gaya miki lokacin da kika zo gurin da ake ihram ake ɗaukan harrama ta aikin hajji kika yi wanka na shiga garin makka wa gusulu makkata za ka ce maka da wankan shiga garin makka wanka na aikin hajji da zaki je ki ko umara da zaki in kika yi wa salatu raka'atai ne kika yi arwallaki cikakka kika yi wankanki cikakki ga arwallaki cikakka kin yi dama to an so ki sallaci sallah raka'a biyu min gairi faridati ba ta farilla ba fa sallah raka'a biyu nafila ta musamman shi yasa a wurin in ka je zaka ga ban daki na kama ruwa ga wurin wanka ga kuma masallaci a gefe guda an yi harama dama an zo ka zo kayi wankanka kayi arolaka kayi harama kayi sallaka raka'a biyu shikenan wa talbiyar sai kama talbiya labbaik Allahumma labbaik shine talbiya ya Allah ubangiji mun karba maka mun karba maka mun karba maka ya Allah la sharika lak baka da wani abin abokin tarayya ko da ga mona maza ko da ga mona mata labbaik ya Allah mun karba maka innal hamda lalle yabo na ga Allah wa ni'ima da ni'imomi laka duk suna gare ka ya Allah wal mulk mulki na gare ka la sharika lak baka da wani abokin tarayya kaga wani tsatsan tauhidi ne cikin talbiyyar mu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak yan uwa musulmi abin kai abin takeici abin jaje abin yiwa wato jaje kaga mutum musulmi mala za shi aikin haji talbiya wani bai iya ba kuma kila har ya isa Kano ko har ya isa Niyame ana magana za a tashi gobe ko jibi amma bai yi kokarin shiga makaranta a karantar da shi ba khuzu anni manasikakum a karantar da shi yanda aikin haji yake talbiya wani bai iya ba dan uwa musulmi kuma ka zuba miliyoyi ka kuma ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyu aikin hajji mun karanta maka hadisi ibn umar ɗazu da ayoyi da suka nuna maka wajibcin aikin haji walillahi allah hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna la ganiyun anil alamin a ce kuma talbiya wannan baka iya ba dan ko da ke yanzu alhamdulillah kamfanonin alhazai da aka ba da damar al'umma su buɗe kamfanoni na mutane na zuwa aikin haji wannan madalla babu kamfanin da zaka je mu dai a nan garinmu na damagaram wanda babu malamai na musamman ƙwararru na sunna waɗanda suke karantar da mutane aikin haji akan sunna ba aikin hajjin ba shin aiwatar da shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ba kuɗin ba ba dukiyar ba ba damar da ka samu ba ko da ke aikin haji ba kuɗi ba ne in mutane suka fara gaya maka wani da aka ce ma an biya mashi aikin haji abin da zai ci a gidan shi ma matsala ne amma cikin ikon Allah kafin a sai ga an samu an warware to amma dan uwa musulmi a zuba maka wannan kuɗin can shera har ma kila a baka guziri abin da zaka ruma iyalanka da abin da zaka rike a hannunka don waɗansu masu kuna mace Allah saka musu da alkhairi irin su marganyi alhaji adam kwano irin su alhaji nasiru Allah saka musu da alkhairi wallahi sun tallaba da agazawa zuwa ga yan uwa hiye da yadda baka tsammani dan uwa amma kaga yau Allah ya karɓi rayuwarsu sai dai wannan addu'ar da muke musu za ta iske su Allah ka yi musu rama Allah ka haskaka kabarinsu a yanzu watan da muke Allah ka ba mu waɗanda suka shi taimakon bayan Allah da taimakon addinin Allah. Domin waɗannan sun kai mutane maka ba adadi, sun kai mutane umara ba adadi, sun tallaba sun agaza, muhimmi ma ɓangaren almajire irina. Allah saka musu da alkhairi. To abin kai cu abin takaici ɗan uwa musulmi, ka ɗauki wani girman kai na banza, kana jiji da kai kai ko yanda ake aiwatar da aikin hajjin baka iya shi ba talbiya wannan wanda in za ku shigar maka in kun yi ɗauki harami in kun to daga wuri daga zulhulefa kun ɗauka kuna ta yi haku isa garin makka baka iya ta ba to ina sa'ai ina abin da ake karanta a gurin safa da marwa yaya ake dawafi daga ina ake fara shi ɗan uwa fa'iza ɗafa wasa a idan ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi awa da hali rawahil lirawahi musalla arfata sai ya koma don ya mareta ga sallar arfa wa aujuhul ihrami arba'atun nan kuma za mu tashi huskokin ko kuma irin ayyukan hajjin da aka so alhaji in ya zo ya aiwatar da irin waɗannan aikin hajjin domin fuskokin suna da bambanci daban-daban akwai ifradi akwai kirani da sauransu to kenan kaga lokacin da kuka iso ɗan uwa musulmi kun ɗauko harama ku daga zuru hulefa an hutu daga madina in kuma namu ne na afirka yana nan cikin ruwa kuka ɗauka daga nan gurin a cikin jirgin kuka ɗauka ku kama talbiya aka sabke ku a shidda daga nan muwa ta ɗauke ku domin isa makka kuna zuwa abin da za ku fuskanta shine za ku kasance ka'aba ku je ku yi ɗawafi ku yi sa'ayi eh ku yi ɗawafi ku yi sa'ayi in kai ɗawafi kewaye bakwai za ka mai da ka'aba daga wajen wato inda ake sa kai ko ake shafawa domin wanda ake mai sunan gurin shan nono za ka ga alamu ya tahi na daga nan ne in an zo daga nan ake ware dawafi domin inda za a ware dawafi ma in ka shigo cikin kewayen wato ka'aba akwai inda ake ware dawafi kana shigowa ne za ka nufa kenan waɗansu suna ganin za ka yi raka a biyu waɗansu suna ganin a kai tsaye ka wuce ka tahi ka fara sa'ayinka kawai ka fara dawafi ka kai to daga nan ka ɗauka ka juya bismillahi wallahu akbar sai ka fara dawafi in ka kiwoyo ka zo nan gurin ɗaya sai ka dibi gurin ka ɗaga hannu ka fuskanci wurin in kana kusa da gurin shan nono nan ka sa ka sumbace shi kuma ba kai ɗaga hannun ka Allahu akbar bismillahi Allahu akbar sai ka ci gaba kana ci kana kewaya babu le ka rinka addu'o'inka ka rinka zikirorinka kana yi kana kewaya in ka kewayo ɗaya biyu uku sai ka yi bakwai daga nan kana karewa ɗan uwa sai ka nufi makamu Ibrahim kana zuwa gurin makamu Ibrahim a nan gurin ka sallaci sallah raka'a biyu ka karanta kulliya da qurhuwallahu raka'a biyu kana kallon wato makamu Ibrahim wannan wakilan ku za su gwada muku gashi can jikin Ka'aba yake na kusa da Ka'aba za ka shi nan ana nuno shi yana nan kusa da Ka'aba wata il kubba ce tana nan mai ruwan zinariya za ka ganta to ana so ka fuskanci wurin amma ka samu dama a duk inda ka samu dama a nan kin ka yi sallar ka raka'a biyu kana karewa sai gangara ka zo ka sha zanzan ka zuba a jikinka ka kurba ka yi addu'a shi zanzan yana daga niyyar da ka sha ta zuciyan da suka dame ka ka sha in ka sha kuma sai ka ni sa'ayi kuma ka je ka fara daga safa inna safa wal marwata min sha'irillah ka yi addu'a a nan safa ka huskanci inda ka'aba take ka kalle ta ka ɗaga hannu ka karanta addu'a wadda ta inganta in an tsaya a dutsen safa sai ka gangaro zuwa marwa to daga safa in ka zo maro ka yi ɗaya don ka ɗauka sai ka ɗauka daga safa in ka zo sai ka dawo sabatu wanka yi ɗaya irin na wato ɗawafi a'a shi ɗawafi in daga inda ka wara an kakiyo shi ne kai ɗaya sai ka yi bakwai shi kuma safa idan ka ɗauka daga safa ka je marwa ɗaya idan ka ɗauko daga marwa ka zo safa biyu idan ka ɗauka daga safa ka je marwa uku haka za ka kuma yana ƙarewa ne a marwa ba a safa za ka ƙare a marwa za ka ƙare sai ka ribi inda ka'aba zai ka yi addu'a shi sai ka gangaro kana gangarwa dan uwa musulmi sai ka nemi gurin aski in umara ce kai sai sai in aikin haji ne kai tal to shine malam yace maka wala ya qawa talbiyatu hatta yadkhul makkata talbiya in ji malam a cikin littafi na al-muqaddamatul izziya li jama'atul azhariya baka yanke talbiya hatta yadkhulu makkah sai ka shigo makka fa iza dafa idan kai dawafi wasa'a kai kuma sa'ayi awa da halin rawahil musalla arfada sai ka koma dan kamare ta ga sallah ta arfa ka je ka zamna kinan kai dawafinka ka yi sa'ayinka, ka ƙare shi kenan ka yi askinka sai ka je ka zamna, ka yi jin ranar da za a ce an fita hilin arfa. E hilin wannan ka hilin mina, in aka je mina aka zamna ranar da za a fita arfa kuma shi kenan sai ku wuta domin ku je kuma reta zuwa ga wato hilin arfa shi ne malaki karantar da kai anan. فإذا طاف وسعى عاود حال رواه المصلى أرفتا kinina ne maka ka kare dawafi ka kare sa'ayi ka je ka zamna an hudu ranar da za a huta mina washe gari kuma ranar tara da wata ranar takwas da wata kai a huta mina in a kwana washe gari tara da wata kuma sai a fita hilan arfa domin ashe ana isa hilin arfa ka gama sallah azhar da la'asar kuna nan kuna ta ambatan Allah domin yayyar da addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da shi da annaba da suka gabace sa a hilin arfa ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce addu'ar da manzon rama alaihi salatu wassalam shi da annabawan da suka gabace shi suka aiwatar a hilin arfa ɗan uwa musulmi to shine malaki karantar da kai anan an zamana anan mina kun wuto ta da wata kun zo kun kwana a mina washe gari tara da wata shikenan an mare ta kuma wannan sun da sai suke huta aje zawali na yi limamin ya hau ya yi hudu ba a sallaci sallah azhar da la'asar akan kasaru eh ya gargaɗe ku yi muku hudu ba wanda ya zo a makare ya sallaci sallar azhar da la'asar akan wato kasaru ku zauna a nan kuna ta karanta wannan adda da salon addu'o'inku ne da kullum la ilaha illallah wa dahu la sharikala lahul mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir domin ita ce hiyayyar addu'ar da manzon Rama alaihi salatu wasalam ya faɗa da shi da annabawan da suka gabace shi a hilin arfa a ranar arfa a tsayuwa ta arfa abin da aka ce mun yi daidai wannan ba hikimu ba ce ba dabara mu ce dan kolo ne almajiri Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da abin da ya tabbata a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kurakuran da aka ji Allah kan kare shi Allah tabbatar da mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya mu gida da gidan asibiti Allah ka ba mu lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka iyaye masa damar da muke ganin alamunta Allah ka sanya albarka da alkhairi alhazi wanda bashi da aikin eh halin aikin haji Allah kai ne mai badawa Allah ka bashi hali mai akwai Allah ka kara mishi ka bashi abin da zai je yayi kuma biya ma sauran bayin Allah Allah ka karbi ibadunmu Allah ka zarafta da mu akan sunna Allah ka cikin iyayenmu da kakanmu da yan kakanmu Allah ka yi musu rahama sauran musulmi Allah ka yi musu rahama malamai Allah subhanahu wataala Allah ka yi musu rama Allah ka haɗa mu da mu da su a cikin jannatin firdaus yan uwa da suke ba da lokacin su suna fuskan na'ura suna sauraron mu domin gudanar da wannan darasi suke isar da sautin mu zuwa gare ku da ku masu sauraron Allah ka sa da mu da ku mu tare a cikin ladan da yan uwa da suke ɗaukan ɗawainiyar wato waɗannan gidajen radiyo namu suke zuba kuɗinsu don a samu isar da wannan wato faɗakarwa da tunatarwa gyara kayan ka wanda baya zama sauke mu raba Allah kai albarka a cikin dukiyoyinmu da nasu mu kuma Allah ka sanya mana ikhlasi Allah ka sa muna yi dan kai yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu ya Allah Allah subhanahu wataala ka biya bukatun mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim kamil majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابن كبير مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين